بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يو إناني كبانا نشا شا بكوي شا قليران شا شدة تلك الإيم عن الأشياء مهم. مهم. sha bakwai ne yawa na sha bakwai daga cikin ladubba na ɗaukan ilimi da karatu malam yake cewa rahimahullahu ta'ala kamar da muka sani irin tahin tazkiratu sami wal mutakallim da kuma ta'alimul muta'allim dukkan su maganganun a can akwai su wannan al'asu ne ana da ƙari da yayi rahimahullahu ta'ala na sha bakwai yace talaqil ilmu anil ashiyakh ɗaukan ilimi a gaban malamai al'asulu fi ɗalaba an ya kuna bai ɗariƙin talƙin asali a kan ilimi shine kasance hanyar talƙini a laƙana maka malami ya haɗa ka haɗa wata laƙi an asati kuma a ɗauke shi baki da baki daga malamai wal mufafana lil ashiya kuma a yi murhu da murhu da malamai wal akhzu min afwahir rijal amshe shi daga bakin mazaje lamina suhuf wannan lil galibiya ne ba wai dan ba a ɗauka bakin mata ba akwai malamai da dama wanda sun kasance mata ne kuma malaman hadisi wanda malamai suna abin gaƙinsu zahabi allah mashi rahama ya zano malaman shi mata wanda adadin su yana da yawa lamina suhufi ba daga cikin takardu ba ubudun kutubu da cikin littattafai ba kai zaka ɗauka ka karantar da kanka ba ka karanta da fahimtar ka ka fito wal awwal min babi akhzin nasibi anin nasib annadiq yace na farkon babe ne naka amsa daga mai nasaba daga mai nasaba mai furici wa huwa al-muallim shine malami amma sani anil kitabi amma shi nabiyin wanda zai dauki ilimin shi daga littafi ba wanda ya koya mishi dan ya iya larabci ko dan ya fahimta fa huwa jamadun wannan kamar da kusasshen abu ne abu ne wanda yake sandararre fa anna lahu ittisalun nasab ya za a iya samu saduwan nasaba bai da nasaba kamar wanda bai da uwa bai da uba ne a cikin ilimi in ya kasance kamar yadda ake yi zamana mutum ba karanta ya ba gaban malamai ba ko ya ɗauko a hadari an yi fassara hausa irin yadda 'yan tabaligi suke yi ya ɗauko a hadari ko shi ma kai ruya da salin da fassara hausa wanda shi ma kahin ya je ma jahilai wa'azin ya tsaya ya rike ya har da ci maƙar kila ana cewa man da khalafil ilmi wahadahu duk wanda ya shiga cikin ilimi shi ɗaya ma'ana ba malami kharaja wahadahu shi ɗaya zai huta babu natija zai kasance babu malami kuma gobe kiyama shaidan ne malamin shi saboda ba haka Allah ya tsara ba kuma su ne wanda zai ta kawo abubuwa gara'ibi cikin ilimi abun mamaki cikin ilimi saboda duk kalmar da ba malami ya gaya maka ba wani abin da larabcin ka zaka yi ta mishi muguwar fahimta amma da ka zama na yan gaban malami ne maka sharhi ya maka bayani zaka fahimci ma'anar zahiri kyarara aiman da khalafi talabil ilmi bila shaykh wanda ya shiga cikin neman ilimi baya malami kharaja minhu bila ilmin zai huta daga neman babu ilimi izil ilmu sana'atuhu dan saboda ilimi sana'a ce wa kullu sana'atin tataju ila sani kowace sana'a tana bukatar mai kera ta fala budda izal li ta'allumi hamin muallimi alhazik ba makawa wajen karanta kowace sana'a sai an karance ta daga malamin ta mai hazaka wanda ya san abin da yake a cikin sana'a kuma kai ma sai ka huto kwararre cikin sana'a ka san abin da kake wa haza ya kadu ya kunu mahallu ijma'u kalimatin min ahli ilmi yace wannan kusan abin ya kusa ya zama na ma ijma'i daga kalman malamai illa man shazza sai dai wanda suka yi zuzi akwai wanda suka yi zuzi su suna gani cewa ka dauka a kai dayan yahi misali kamar sa Ali ibn Rudwan al-Misri at-tabib likita ne wanda ya rasu shekara ta 450 da abin nan da uku makadarar da alaihi wannan kuma likita ba wai na jahilci ba likita kawai wanda irin namu na yanzu likita ne amma ba ya jahilci addini ba wannan ba yake ne likitan ma wancan lokacin ai malamai ne wanda suke ranci addini wa radda alaihi ulama wa asrihi wa man ba'dahum malaman zamanin shi da wanda suka biyo baya sun mushi raddi qala al-hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamatihi lahu hafiz az-zahabi cikin tarjama shi yake cewa wa lam yakul lahu shaykhun shi bai da malami bal istagala bil akhzi shi kuma wannan baiwa ce da taimako na Allah shi kadai ke da eh, suna da wahala irin shi wanda bai yi gaban kowa ba tsakanin shi da littafi ne kuma ya zama malamin da ya cika duniya da ilimi bai yi ba kuma gaban kowa to wannan in ya ɗauki wannan baiwar da Allah ya bashi ya ce kowa ya yi haka to dole malamai za su mashi raddi ya ce balista gala bil akhazi an lukutub ya shagarta kawai da ɗaukan ilimin shi a littattafai wa sannafa kitaban kuma har ya wallafa littafi fi tahsili sana'a min al-kutubi ta cewa mutum yana iya kera kanshi da ilimi cikin littattafai ya mai da kanshi malami wa anna awfaqu min al-muallimin hamma yana ganin cewa ya hi dacewa ma gami da a ce kana da malami wa haza galalun umanin kuskure ne daga gare shi yace wa qad basada safadi fil wafi ar-raddu alai al-imam safadi ya shunhuda magana sosai yana mushi radi cikin littafin al-wafi bil wafayat wa anhu zabidi fi sharhi al-ihya hakanan zabidi cikin sharhi na ihya ulumuddin an adadin min al-ulama daga adadi da dama cikin malamai mu'allilina lahu bi iddati ilal suna ta kawo mishi hujjoji da sabubba da dama min ha daga cikin ma qala ibn batlan fi radd alai ga abin da ibn batlan yake faɗa yana mishi raddi asadisa yace na shidda yana mishi raddi a cikin abin nan cikin sharhil ihya ya ce yuje da fil kitabi a sha'in tasuddu anil ilmi a cikin littattafai ana samun wasu abubuwa da su kange maka neman ilimi wa hiya ma'adumatin inda muallim wanda babu su ba a samun su a wajen wannan malami wa hiya tashifu al-ard min istibahi al-huruf ma adam al-lafzi shine tashifi kuskure da za a samu wani digo ya shahe ko wata kalma an rubuta ta ba yadda take ba ta yadda haruffa sun cakuɗe bangaren su da bangare ma adamin lafazi kuma babu lafazi ba wanda zai karanta maka ka faɗa ka abin nan ka gane amma inda malami kana karantawa inda kuskure ne zai ce maka nan kuskure ne gyara shi wal galadu bi zauganil basar da kuma kuskure na kaucewar ido ga wata kalma an rubuta ta amma idan ka ya kalle ta a wata kalma ka karanta ta wani abu daban to in wannan gaban malami ne duka wannan zai gyara maka wannan wa qillatul khibra bil irab da karancin khibra ta lil irabi gurin da za a yi wasali sama kai kasa ko kai kaza malami zai gyara maka ko da tuntuban harshe ne kai ko da ka sani an samu irin wannan aw fasadil mawjudu minhu ko kuma abin da yake hannun naka ya ɓaci a samu a ce kana tahiya wani guri gara ta cinye ko wani abu a nan gurin malamin shi da yayi gaban malamai ya ce maka kawai wannan kalmar kaza ce a gurin gyara ta wa islahil kitabu da gyara shi kan shi littafin kaga in ba malami ka dauka daga kai shi karan kanka kuskuren da ka tarra kawai shi zaka dauka ka wuce wa kitabatu ma la yuqra'u da rubuta abin da bai karantuwa akwai abin da za a taho mai littafin zuciyar da yake rubutun hannu ne ya rubuta abin da bai karantuwa ko wanda ya kwafakin ya rubuta abin da bai karantuwa in gaban malami ne shi sai karanta maka daidai wa qira'atu ma la yuqtabu da kuma karanta abin da ba a rubuta shi ya ce wa mazhabu sahibul kitabu da mazhabin shi mai littafin mazhabin shi wanda ya kasance mai littafin gaban yanzu al'imma masalan mu a malikiya littafin muktasar khalil ya kasance ba malami har abada ba ka fahimce shi ba ko mukaddama shi ba ka fahimta ba su mukama su sha'ara'ul jahiliya ba abin da suka fahimta a ciki ko daya to wannan kowanne cikin masu littafin da mazhabin shi da manhajin shi cikin littafin to in ba malami kai ba ka gano wannan ba wasu kumun nasakhi da kuma nuskha ita ma ta zama na battar lahiya ana samun nuskha wadda ta kasance mai kwafewa ba kwararre ba ne wajen kwafewa ya cika shi da kurakurai to kai da ka samu kwafin shi kake karatu kai daya duk ba ka gane kurakuran nan ba amma in wajen malami ne sai ya gyara maka warada'atun naqali da kuma cirowa wadda take da kuskure wani zai je bukhari ya ciro hadisi ko zai je muslim ko zai je risala ko iziya misali ya ɗauko abin da mai iziya ce ya ɗauko shi da kuskure saboda gaugawa ko kuma tuntuɓan hannu to kaga kai in zaka karanta a cikin littafin nashi sai ka karanta da kuskuren wa idmajul qari'i mawadi'ul maqadi da kuma mai karantawa ya cakuda gurin da ya kamata a yi in shi jumla ce ga inda ya kamata a tsaya amma ya gama shi ya cakuda kana gamawa malami ya ce maka a tsaya daidai na in aka fassara shi kuma da wancan da ka gama shi kuma da na gaba yake da alaka kenan wannan duka wanda ya da littafi bai samun duka wannan abubuwan da yana zano mishi dalilan da suke nuna cewa karatu kai ɗaya bai yayi ba wa khaldu mabadi ta'alimi da kuma cakuɗa mabadi na ilimin muka wa zikiru alfazi mustalahin alaiha fi tilka sina'a da kuma ambatan wasu lafuzza wanda istilahi ne na malaman wannan fannin malaman hadisi malaman fiqh malaman luga akwai abin da kawai istilahi ne nasu ba mai gane shi sai su in ba gaban su kai ba kace ka koya da kanka to har abada su kai ta musu kurakurai ka huto kuma kana karantawa kana tunanin ka fahimta alhali ba haka bane ya ce wa alfazin yunaniya lam yukhrij hannaqil min al-lugha da kuma wasu lafuzza za a samu na kalmar turanci ko na ingilishi ko na kalmar yaunan kalmar garak ce amma bai hudda ta ba daga lugarta ya bar su a yadda suke kan naurasi kamar lugar nauras fa hazihi kulluha mu'awwiqatun an ilmi duk wannan abubuwan da malam ya zano ce duka suna hana mutum ya nemi ilimi shi daya yace wa qari sarahal muta'allimu min takallifiha to ɗalibin ilimi duk wannan abubuwan da muka zano ya samu lahiya gami da ba kan shi wahala inda qira'ati ya alal mu'allim in gaban malami zai karanta wa iza kana al'amru ala hazihi sura idan lamarin a wannan sura yake yace fal qira'a alal ulama wa ajda karatu gaban malamai shi yake wa afdal min qira'ati al insani nafsi yahi gami da karatun dan adam yayi gaban kanshi wa huwa ma aradna bayanu yace wannan shine abin da muke nihin bayanin shi da sauran dogon bayani da qala safadi safadi yace wa haza qala al ulama shi yasa malamai kace la ta'khudh al ilmu min sahafiyin wala min mushafi kakka nemi ilimi ga ɗan takarda ko kuma ga wanda yake ɗan mushafi wanda ƙur'ani ba koya mishi a kai ba kawai ɗauka yi yake karanta ko mun yadda ya zama malami kakka sake karanci ƙur'ani wajen shi hakanan ɗan takarda wanda littafi ba karanta bai yi ba gaban malamai kawai littattafai ɗauka irin na yan boko irin na yan faranko kawai ɗauka yake karanta to wannan har abada ka ɗauki ilimi wajen shi ya'ani abin da yake ne la taqra'ul qur'ana la man qara'a min as-suhufi walal hadis wa gairaha min ahadisi min as-sufi ko kuma hadisai kaka ɗauko su ga wanda kawai a takarda ya gani yake karanta yace wa dalilul madi alqa'im ala butlan nazir ibn rudwan dalilin da yake nuni duka wannan Allah ya sa haɗu magana ne ya ba malamai wahala amma abin babu jama a ciki akan abin da yake nuni akan batacciyan magana da ya faɗa shi ibn rudwan rahimahullah yace annaka tara alafu tarajim wasira al-ikhtilaf al-azman kana ganin ya ce dubunnai na tarjama da tarihin malamai da sira akan sabanin zamani masu yawa wa marul asar da ci gaban zamani wa tanawu'ul ma'arif da kuma nau'i nau'i na ilimi kowane ilimi mashunatin bi tasmiyatu shi kowane fanni kaje an ce wani ga malaman shi ga malaman shi talamiz da ɗaliban ilimi kowa da malaman shi da ɗaliban shi wa mustaqillu min zalika mustaksiru mustaqillun akwai mai kaɗan akwai mai yawa wanzu shazaratun minal muksirina ana shi ya ce duba kaga wanda suke da yawan malamai cikin malamai hatta balaga ba da mudu amma wani zaka gani dubunnai yake da kama fil uzzab kamar yake cikin al uzzab min al isfar li raqimi wa kana abu hayyan muhammad ibn yusuf wanda ya riska ta 745 hijriya idza zukira inda ibn malik in ambaci ibn malik ya kuli yana ce aina shuyukhu ina malaman shi suke ma'ana yana ganin shi abun suka ne gare shi ina bai da malamai waƙalar walid walid yake cewa kanal auza'i ya kula auza'i yana cewa kana hazal ilmu kariman wannan ilimi ya kasance mai karamci ne mai daraja ne ya talaqahu rijal bainahum mazaje ke amsa shi tsakanin su wancan ya ba wancan wancan ya ba wancan babu rubutu a harda a kwakwalwa ake yin shi falamma da khalafil kutubi yayin da aka kawo littattafai ake rubuta shi da khalafihi gairu ahali wanda ba ahalin shi ba sai suka shugo can da magabata Allah musu rahama littahi haka ka ɗauko babu zancen littahi kawai ka zo ne ka zamna hannunka goma malami shi ma har da to maka ka har da ce dole ka tashi ka tai babu zancen rubutu ba su san shi ba to shi ne ke zancen a wancan lokacin he namiji wanda ya cika sunan namiji zai ɗau ilimi saboda har da ce amma zai ce da ya zama bisa cikin takardu wanda ma ba ahalin ilimin ba sai ya shigo warwa misul ibn al-barak an al-auza'i ibn al-barak ya rawaito irin wannan daga auza'i ya ce wala raiba an al'akhazu mina sufi lalle tabbas babu shakku daukan ilimi daga takardu wabil ijaza da ijaza ya kawo fihi halal ana samun tangarda sosai wala simin fi zalika al'asar balle a wannan zamani shi mai wannan littafin shi abu zai shi na zamanin mu hausu lam yakun ba'adu na qadun yace tunda babu dugu wala shakalun ba wasali fatatta sihi fil kalma sai kalma ta zama ta an samu kuskure bima yuhilul ma'ana da abin da yake sauya ma'ana mun ga wannan tarihin wannan malamin likitan nan habbatu sauda shifa'un min kulli da wanda ya kashe mutane akan ya karanta shi da ce hayyatu sauda shifa'un min kulli da likita ne hadisi ya karanta annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya san ku cewa duk abin da annabi ya faɗa zai fa'ida babu batta haduwa ƙasa cewa hayyatu sauda kun ga kawai dan bani ya hute koma diyanya ko mai rubutu wajen kuskure ya rubuta sha'aya dalilin ya zama ajalin wasu don an kamar lahiya sai kashe maciji ya samu bakin maciji a daddaka a ba shi ya ci kenan ya mutu mara lahiya sai da suka ga abu ya kici ya kicin ya aka bincike shi ya ce ga hadisi na gani annabi ya ce hayyatu sauda shifa'u min kulli da kawai malaman hadisi suka ce mashi ai habbatu sauda ne ba hayyatu sauda kuskuren daga rubutu ne me yasa dan bai dauka gaban malamai to da gaban malamai ya je yana cewa hayyatu sauda sun ce mishi habbatu sauda ne ya ce wala ya kawo misali zalika fi min afwahir rijali irin wannan ba a samun shi a bakin malamai aka dauka wa kazalika ta hadisu min alhibz haka nan ba da hadisi daga harda ya kawo fihi alwaham ana samun wahami bi khilafin ruwa min kitabin muharrar sabanin ruwaitawa daga littafi tatacce kamar su bukhari su muslim ba kai kuskure ba dai daga marubuta wal ibn khallun mabahasun nafisun fi hadha ibn khallun yana da mabahasi mai tsada a cikin wannan kamar yadda ke cikin muqaddimah shi muqaddimah ibn khaldun wali ba'dihim wasu malamai sun yi wake ce mallami shafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi mushkilati zununu yace mallami shafi aliman duk wanda bai yi baki da baki da malami ba bi usulihi da asali na ilimi fa yaqinuhu yaqinin shi fil mushkilati cikin abubuwa masu mushkila zununun zato ne duk abin da ya karanta bai da tabbas cikin zato yake haka ake nihi ba haka ake nihi ba don an samu wani mai sharhin ya ce kaza wani ya ce kaza shi kuma ya samu magana mai sharhi ɗaya ya ɗauke ta ko biyu ko uku ya ɗauke ta alhali wannan duka ba a kansa ake ba abin da ake kai daban wakana abu hayyan kasiran mayun shidu abu hayyan allah mashi rahama mafi yawanci waken shi da yake yana cewa cikin tafsirin shi na taɓa karanto shi ma a nafsin tafsirin abu hayyan ya ce ya zunnul gamur annal kutubu ta hadi ya ce a khafa hamil li idrakil ulumi wa ma yadurul jahulu bi anna fiha gawamidun hayyarat aqal al fahimi idza rumta al uluma bi ghairi shaykhin dalalta an sirat al mustaqim wa taltabisu al umuru alayka hatta tasiru adalla min tawm al hakima yace zunnul gumaram wawa yana zato anna al kutuba tahdi littattafai suna shiryar da mutum ba malami a khafa hamin ma'abucin fahimta li idrakil ulumi ga riskar ilimin mukawa wanda yake da fahimta littattafai kaɗai sun isa shi shiryar da shi su ba shi ilimi ba malami ya ce wawa haka yake zato ya ce wa ma'idul jahulu amma wannan kasar gumin jahili bai san ba saboda jahulu siga ce ta mubalaga bi anna fiha cewa cikin littattafai gawami da akwai abubuwa masu gumudi hayyarat aqal fahim wanda suke ɗimotar da hankalin mai fahimtan duk fahimtar mutum akwai gurin da zai zama hankalin shi ya ɗimauce yanzu cikin sharhin muktasar muke ga sunan sharhuka jingim sun cika duniya littattafai malamai sun cika duniya wanda suke bayanin shi amma akwai guraren da duk in aka taho kowa sai da ya laliban cewa la'alla kaza yake nihi ƙarshe ma kowa ya sallama cewa wannan bamu gane me yake nihi ba kawai sai Allah sani sai Allah to wannan ga malaman ma balle kasance daga kai sai kai ne ka ɗauki kake karanta littafin shi yace iza rumtal uluma bi gairi shekhin idan kake neman ilimi ba tare da malami ba da dalta an isra'il mustaqim zaka bace gami da hanya madaidaiciya kuma shine muke ta gani duk yawanci zaka ga malaman da zasu hoto cikin duniya suna ta kawo bakin abubuwa suna ta kawo shirme cikin addini in ka bincika karatu ne ta wannan bangaren ko da sun yi bakin shi tabawa sun dan taba dan kadan sauran sun yi da sama kansu watal tabisul umuru alayka yace lamurra za su rikice maka hatta taziru adalla min tawmal hakim har sai ka zama har sai ma kahi tawmal hakim bata shine wancan mai habbatu sauda wanda ya kashe mutane mai habbatu sauda shifa'u min kulli da
wanda a cikin fikihun nan wajen wannan laban birgi shi ma da yake sa nono cikin yawa kamar wannan ga a cikin wannan nema cikin askari ne ma yake cewa wuyi da'o alaihi labinu mai askari yana cewa cikin wannan an taho wajen makabarta ana sanya abin nan ana sanya bulu to shi ya karanta shi wuyi da'o alaihi labanu ana kwarara nono a ciki ƙauyen ya zama na duk an yi rasuwa an yi taho sai an zo da ƙwariyar nono ana sa mamaci ya kwarara guda biyu ko uku an yi bakon malami dalilin haka zata bayyana an sa an zuba kwariya guda ya tsaida su an kare shi ma da hikima bai ce ba ya mushi bayani a nan ya ja shi hura ya ce to malam me yasa nuna nan naga ana zuba sai ce ga dalili gashi a askari ya ce wa yuza alaihi labin za a zuba nono a ciki sai ya ce mishi ba labinu bane ba labanu bane labinu birgi bulo daga nan shikenan da kaga shi ma wasu shi na wasali ne shi ma mm, wasali ne Shi kawai ko wancan- matsalar wasali ne shi kuma diya ne akan subhanallah a ilimin hadisi babu ne mai zaman kanshi da at-tashib da at-tahrif da sauransu suna nan masu yawa Mhm. ko wanda shi ma yake ta tunanin shi dan kabila anza ne anza
Ah, aka hadisin da ke bukhari cewa anna rasulullah salla ila anazatin annabi sallallahu alaihi ya yi sallah zuwa ga wata yar sanda da aka kafa mishi ya maida ta sutura to ba wasali yake karanta ta salla rasulullah sai la anzatin ba da wasali sama ga nun guda ba ya yi sallah zuwa ga kabila ya yi addu'a zuwa ga kabila anza sallah ya ɗauke ta a matsayin addu'a anza kuma zuwa ga kabila yake ta tunkahon cewa mu 'yan kabila anza ne yadda annabi ma ya mu addu'a ana tambaye shi ina hujja annabi har ya ma kabila ku ya keɓance ta da addu'a ce ka musu wannan hadisin sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an zamin tarda shi a nan cikin wannan ko mun wuce shi ma ya yi sallah zuwa ga anazatu wanda an ce asan sagirin yar karamar sanda ce to shi yana tunanin cewa kabila su ce aka ma addu'a sutura ake zance